الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da ainihin wato sake haduwa a wannan dare mai albarka a wannan masallaci mai daraja a wannan gari na ainihin wato tabalot mai albarka domin ci gaba da gudanar da daura wadda muka fara ta ɗazu ainihin wato da safe ta littafin sharhi sunna na imam al-barbahari kamar yadda muka ji sanarwa daga malam ali allah ta'ala ya ƙara mushi lafiya za mu tashi fakara ta goma sha uku inda malam yake cewa wal ƙur'anu kalamullahi wa tanziluhu wa nuru laisa bi makhluqin لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق وكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما والمراء فيه كفر القرآن ميجرما مغنر الله سبحانه وتعالى وتنزيله سوككيني دقى الله سبحانه وتعالى wa nuruhu alqur'ani haske ne daga Allah subhanahu wata'ala cewa alqur'ani maganar Allah ne wannan shine ijma'i na musulman duniya ahlus sunnati wal jama'a waɗanda suka fara cewa qur'ani ba magana bane qur'ani halitta ne sune jahmawa da wasu daga cikin mu'tazilawa kamar al-ja'd ibn dirham da ainihin jaham ibn safwan da wasunsu daga cikin halakakku waɗanda galibin waɗannan da muka lissafa kashe su aka yi ala zandakati wal kufur shi alja'ad ibn dirham ma layya aka yi da shi to akwai wani khalid ibn abdullahi al-qasri wani gwamna ne da ya ji labarin ja'ad yana cewa Allah ta'ala baya magana yace inna Allah ta'ala lam yukallim Musa taklima wa lam yattakhidh Ibrahim khalila a ƙaryata Qur'ani za ka yi ce a kamo mai shi aka turke shi yadda kake turke ragon layyanka da aka yi sallar idi aka sallame ya yi hutuba mai zafi ya ce ayyuhan nas man kana minkum muddahin falyaddahi bi ma sha'a taqabbal Allah minna wa minkum ya ce fa inni muddahin bil ja'd ibn dirhama fa innahu za'ama anna Allah lam yukallim Musa taklima wa lam yattakhidh Ibrahim khalila da aka yi ta karkare shi ya yanka shi ibn al-qayyim a cikin nuniya shi yake yaban wannan layyar wadda aka yi sadaukarwa mai tsoka yace shakara ad-dahiyata kullu sahibi sunnatin lillahi darruka ya akhal qurban yayyabo ga Khalid ibn Abdullah al-Qasri Allah ya ji kanshi da gafara da yayi layya da al-Ja'd ibn Dirham shi ma Jaham ibn Safwan mai aqidar cewa wato sifofi na Allah tabaraka wa ta'ala ko sunayen Allah ta'ala ba su da ma'ana kawai a daskare suke yana da aqidar cewa qur'ani halitta ne da sauran aqidoji na kafirci wanda kafircin jaham ya bayyana hatta ga balaraban ƙauyen da bai yi karatu ba ya zo wucewa sai ya je jaham ibn safwan yana cewa mutanen shi Allahu sami'un bila sam' basirun bila basar alimun bila ilm wai Allah mai ji ne amma ba ji ake nufi ba basirun ne ba mai gani ake nufi ba alimun ne ba mai ilimi ake nufi ba ya ce a bashi takarda yana da wani ɗan tsokaci an ɗauka tambaya zai yi sai ya rubuta waƙe da yake so akwai fasaha akwai hikima abin da ya buɗe da shi wato ainihin ala inna jahman kafirun ba na kufuru wa man qala yawman qawla jahmu qawla jahmin faqad kafar ya ce laƙad junna jahmun idh yusammi ilahahu sami'an bila sam'in basiran bila basar ya ce a yurdika allau qala ya jahmu qa'ilun abuka mru'un hurrun khatirun bila khatar ya ce fa bil ilmi mawsufun wa bil jahli mushtahar amadahan turahu am hija'an wa subbatan wa huz'an kafaka Allahu ya ahmaqal bashar fa innaka shaytanun bu'ithta li ummatin tusayyiruha amma qalilin ila saqar ya rubuta ya aika mushi da aka wani ya bude ya karanta duk ɗaliban jiham sai suka watse suka ba shi guri suka gano halakakke ne amma kuma bayan wani lokaci ya ƙara tattara wasu domin likulli saqidin laqit da abin da ya fada akwai mai tsantar shi Allah ka kare mana imanu to da haka qur'ani magana ce ta Allah haka Allah ya ambace shi wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah har sai ya ji maganar Allah wato alkur'ani mai girma sa'annan saukakke ne daga Allah tanzilun min ghafurir rahim Allah ta'ala ce nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin alkur'ani laysa bimakhluq ba halitta bane shi wato ada salaf cewa suke alkur'anu kalamullah kawai sai su tsaya ana qur'ani maganar Allah ne domin shine nassi yazo da shi a qur'ani da sunna daga baya da aka kawo bid'ar cewa qur'ani halitta ne suka dauki wasu mutashabihat kamar fadin Allah ta'ala Allahu khaliqu kulli shay cewa Allah ya halicci dukkan komai suka ce ai qur'ani ma shay'un ne daga shi ma halitta ne to sai magabata suka tursa suka bar da Imam Ahmad yace zuwa ga in ka ce alqur'anu kalamullah sai ka kara da cewa laysa bi makhluq maganar Allah ne kuma shi qur'ani ba halitta bane eh Allahu khaliqu kulli shay'in ya'ni makhluq duk abin da yake halitta ne to Allah ne ya halicce shi to ai alqur'ani maganar Allah maganar Allah kuma sifa ce ta Allah sifar Allah abadiyya ce azaliya yanda ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe duk wata halitta ko ikhtira'in ta akai kirkirar ta akai da haka alqur'ani ba halitta bane alqur'ani magana ce ta ubangiji subhanahu wataala li'anna alqur'ana min Allah wa ma kana min Allah falaysa bi makhluq da abin da yake daga Allah ne yani sifa ce daga cikin sifofi na ubangiji al-kalam yakan zama min sifati dhati wa min sifati al-fi'l ita tana da wajahi biyu magana ce ta Allah kaga maganar Allah tabaraka wa ta'ala sifa ce ta zatin shi sannan yana yin ta lokacin da ya ga dama ga wanda ya ga dama a yanda ya ga dama kaga wannan ta zama sifa kuma ta aiki kenan kenan sifa ce ta zati kuma sifa ce ta aiki a lokaci guda ya ce wa haka za kala malik ibn anas haka al'imamu malik ibn anas ya ce alƙur'ani kalamullahi ne laisa bi makhluq kamar yadda allalakai ya fitar cikin usul i'tiqadi ahli sunna hakan nan al'ajuri cikin ash-shari'a da wasunsu daga cikin malamai daga abdullahi ibn abi uwaisin ibn ukhti malik kenan yace sami'tu khali malik ibn anas wa jama'atan min al-ulama fa dhakaru al-qur'ana fa qalu kalamullah wa huwa minhu wa laysa min allahi shay'un makhluq hakan nan ya ce al'imamu ahmad ya ambata haka imamu ahmad ibn hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a kamar yadda ya zo cikin littafin usulus sunna na sha al'imamu ahmad ɗin a shafi na hamsin da shida ya ce wal ƙur'anu kalamullahi wa laisa bi makhluk wa la ya du'ufu an ya kul laisa bi makhlukin qala fa inna kalamullahi laisa bi ba'inin minhu wa laisa minhu shay'un makhluk kaga irin dai abinda al'imamu malik ya ambata والفقهاء والفقهاء قبلهما هكنن والفقهاء قبلهما هكنن فقهاء مسنا فقه malaman addini suka fada qablahuma wa ba'dahuma bayan kafin maliku da ahmad da kuma bayan su wal mira'u fihi kufrun yin gardama cikin alqur'ani kafirci ne kamar yanda yazo a hadisi na abu dawud da al-imam ahmad cewa al mira'u fil qur'ani kufrun mutum ya dinga gaddama shin qur'ani makhluqun ne ko ghairu makhluq har ma kana shakku a ciki to wannan ya zamanto kafirci kamar yanda al-imam al-albani ya inganta wannan hadisi hakan nan ibn al-qayyim cikin tahdhibu sunan abi dawud wal imanu bir ru'yati shahudu ko yin imani da cewa za a ga Allah yawmal qiyamati ranar alkiyama ya rauna Allah bi absari ru'usihim muminai za su ga Allah da idanu na ainihin kawunansu me yasa yace bi abusari ru'usihim saboda mu'tazila sun awwala wannan ru'ya da sun bankara ta suka ce ba gani ne na ido ba gani ne na zuciya alhalin kuma Allah ta'ala ya ambaci ganin da za a yi mushi ranar alkiyama kuma ya alakantar da abin da fuska cewa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira kaga tunda ya ambaci fuska kuma ya ambaci annazaru kaga kenan ana nufin gani na ido wa huwa yuhasibuhum bila hijabin wala turjuman Allah wala tarjuman Allah ta'ala zai wa mutane hisabi ranar alkiyama ba tare da ainihin wato wani shamaki ba kuma ba tare da wani tafeta ba ba wanda zai tsaya ma fassara Allah ta'ala yana jin duk abin da zaka faɗa na yare da ka zai ma hisabi ranar alkiyama hadisin da ake ruwaitowa cewa da harshen larabci kowa zai yi magana ranar alkiyama bai da asali bai tabbata ba amma in ma dai da wani yaren ne in ma da larabcin ne in ma da menene shi ya sama'u jami'al aswat bi ikhtilafil lughat ala tafannun alhajat Allah yana jin kowane yare yana sane da duk abin da ake nufi da abin da aka faɗa waɗannan wato ainihin bayanai hadisai sun tabbata cewa ama innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna hadha alqamara la tudammuna fi ru'yatihi a lafazin bukhari innakum satarawna rabbakum iyanan za ku ga ubangijinku kiri da muzu za ku ga ubangijinku da idanuwanku kamar yadda kuke ganin wata daren sha hudu ba an allah aka siffanta ko aka kamanta da watan ba ganin naka ne aka kamanta da ganin da za ka yi mawa ainihin wato wata sannan cewa allah zai yi ma kowa hisabi akwai hadisi tabbatacce annabi sallallahu ya ce ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman wala hijabun yuhjibu babu wani shamaki da zai sha makance ka a lokacin da allah zai tsaye da kai ya ma tambaya wannan yana cikin bukhari da muslim na sha biyar ya ce wal imanu bil mizani yawmal qiyama da yin imani da mizanin awan aiki ranar alkiyama shi ma wajibi ne wanda wannan mizanin yuzanu fihi alkhairu washarru cikin shi ake auna alkhairi da sharri lahu kiffatani wa lisanu yana da tafi guda biyu kuma yana da harshen da zai dinga magana inda ake daura alkhairi da inda ake daura sharri wanda ya rinjaye sai mutum ya tafi zuwa ga ahlul khairi aw ila ahli sharri al-hafiz ya nakalto daga abu ishaq az-zajjaj cewa fadin wato cewa ajma'a ahlus sunnati ala al-imani bil mizan duka ahli sunna sun yi ijma'i cewa wato mizanin awo gaskiya ne wa anna a'malal ibadi tuzanu yawmal qiyamah wa anna al-mizana lahu lisanun wa kiffatan wa yamilu bil a'mal wanda yake cikin fathul bari juz'i na 13 safa ta 538 mizanin nan hadisan da suka zo da shi sun kai haddi na tawatur hadisai ne masu yawan gaske cewa za a auna ayyukan bayi ranar alqiyamah wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ishara zuwa ga haka fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika minal muflihin wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun kaga duka wannan ayoyi ne da suke tabbatar da mizani cewa yana da tafi guda biyu haka yazo a hadisi na al-bitaqa wanda za a zo da ayyukan shi fayil guda 99 kowane fayilin aka bude wato takaddar kundin aikin shi zunubi ne iyakallan shi sai a ce mai kana da wani aiki na alkhairi da za a auna da waɗannan zunuban ya ce ba shi da shi Allah ya ce akwai a ɗauko wata takarda kamar kalar invitation letter kalar takardar gayyata haka da ake rubuta sai ya ce to ma ta'malu hadhihi al-bitaqatu ma'a hadhihi sijillat wannan 'yar takarda an kwatanta ta da wannan tabka tabkan takardu na zunubi me za ta ce Allah ce ba za mu zalunce ka ba a tattaro waɗannan zunuban a shirga a tafi guda na sikeli a ɗauko wannan takardar a buɗe ta abin da ke cikin ta la ilaha illallah a ɗaura ta a tafin guda na sikeli annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fatashat sijillatu wa thaqulatil bidaqa sai wa'annan takaddun na zunuban sai su shafal na Hausa gaba kowa ya santa ba ko sai su ba nauyi amma ita la ilaha illallah sai ta yi nauyi sai a ce ya tafi aljanna to ka san dai irin la ilaha illallah gaba irin ta yan bori ba ba wanda yana la ilaha illallah da layu da guru a cikin kogun shi ba dan bai san me yake cewa ba illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sai wanda yayi faɗi la ilaha illallah nan da gaskiya man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi sai yayi ta da ikhlasi sai yayi ta da yaqini kamar yadda Allah ta'ala ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun waɗannan sune masu gaskiya a cikin la ilaha illallah su amma ya kwana yana la ilaha illallah yana gabzar kirjin shi amma akuyar shi ta bace sai ya gurin boka ko ya gurin dan bori la ilaha illallah shi ba za ta taba yi mishi amfani ba tana da quyud tana da sharuɗa tana da dokoki na sha shida ya ce wal imanu bi azabil qabr yin imani da azabar qabr shi ma wajibi ne mutum ya yi imani da cewa akwai azaba a cikin kabari wa munkarin wa nakir da yin imani da cewa akwai munkar da nakir wanda za su yi tambaya a cikin wato ainihin kabari sunan mala'iku ne azabar kabari da rahma ta kabari hadisai cikin sahihul bukhari da muslim sun zo da shi hadisin abu huraira albarabu na azib da sauransu sannan hadisin munkar da nakir shi ma ya tabbata a cikin ainihin wato sunan na al'imamu turmiri da isnadi da al'imamu albani ya hassana shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqbira almayyitu aw qala ahadukum idan aka birne ɗaya daga cikin ku atahu malakani aswadani azraqan mala'iku guda biyu za su zo mai baƙaƙe masu ainihin wato idanuwan da suka canza ko a ce idanuwa masu launin sama zarka shine bulu ko bulali haka masu firgitarwa yuqalu li ahadihim al-munkar wal akharu nakir ɗayan ana kiran shi munkar ɗayan ana kiran shi nakir su zaunar da shi su mai tambaya Allah ka aminta da mu malam yake cewa wal imanu bi haudi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam imani da haudi tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda shi ma hadisan shi mutawatirai ne sun kai haddin da duk wanda yayi gardama ko yayi shaku akan su ya kafirta suna da ƙarfi da nauyin da baka isa kai kokonto akai har ana buga misali cikin hadisan da suke mutawatirai ma'ana sun zo ta hanya mai yawan gaske da hadisin da hadisan da aka ruwaito kan tabbatar da alhaud tabki na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da yawan malamai sun tafi akan cewa shine alkauthar iya magana ce mimma tawatara hadithu man kadhab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun shafa'atun wal haud wa mas'u khuffaini wa hadhi ba'd wannan tafki wanda annabi sallama ya siffanta shi da sifofi mabambanta ya siffanta launin shi da cewa fari ne ya fi nono haske ya siffanta ɗanɗanan shi da cewa yana da zaƙin da ya fi zuma zaƙi ya siffanta girman shi da cewa matafiyi saman doki sai ya yi wata bai kai ƙarshen shi ba ya siffanta adadin kofukan cikin shi da yawan adadin yawan taurari ya siffanta albarkar shi da cewa duk wanda ya sha shi ba zai ƙara jin ƙishin ruwa ba har abada to anan za a kori munafukai da yan bid'a gurin shan tafkin nan haka hadisai suka zo cikin bukhari sai mala'iku su tsare mutane a hanya annabi yana ku kyale su al'ummata ne ga sunan ina gane su da launin fuskar su da hasken goshin su da kaza sai su ce mai innaka la tadri ma ahdathu ba'daka baka san me suka kirkiro a bayan ka ba sun kawo bid'ar kaza sun kawo bid'ar kaza wanda kai baka san da ita ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fasuhqan lahum suhqa ai nesa da su ai nesa da su to Allah ya tsare mu malam yake cewa wali kulli nabiyyin haudun kowane annabi yana da tabkin shi illa salihun illa salihun nabi sai dai annabi salih annabin Allah alaihi salam fa inna haudahu dar'u naqatihi domin tabkin shi shine hantsar taguwar shi taguwar nan da in ta zo shan ruwan gari duka take shanyewa su suka roƙa aka kawo musu ita ta zamanto musu jarabawa قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين أو يا تبت دي كونا النبي ينا دناشي حوض حديث سمرة بن جندب يا تبت ونن أتكن أينهن سنن الإمام الترمذي دا إسنادي إنغنتج إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا النبي صلى الله عليه وسلم كونا النبي ينا دا حوض شكونا النبي ينا فاتن يزما واتو تبكن شيافو كون نتار الأمة annabi ya ce amma ina fatan ya zama duk annabawa na fi su yawan wanda za su zo sha daga ainihin wato tafki na to cewa taguwa ta annabi salih ita ce tafkin mutanen shi wannan bai tabbata ba hadisi ne ma wanda ya kai haddin almaudu' almaudu' shine hadisin ƙarya wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u ala annabi fadhalika almaudu' jal imam albayquni rahimahullah domin hadisin al'ukaili ya fitar da shi cikin addu'afa ulkabir al'allamatul albani cikin silsilatul ahadithi da'ifa ya ce hadithin maudu'i da aka bai tabbata ba ana iya sa alama cewa illa salihun nabiyu fa inna haudahu dar'u na katihi ya la ya kenan asali shi ma yana da nashi tabkin والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم دك وأن أبون دمكي للسافوة تندق مسألة القرآن الإيمان بالرؤيا الإيمان بالميزان الإيمان بعذاب القبر الإيمان بال- بالحوض الإيمان بالشفاعة معتزلة دسن سابعة in an ce mu'tazila wasu gungu ne na yan bid'a wanda suke mabiyan wasil ibn ata wasil ibn ata dalibi ne ga al-hasan al-basri amma daga baya sai ya tawaye sai ya bude nashi majalisin a masallacin basra shine sai ake kiran shi al-mu'tazil al-mu'tazil wanda ya kaurace ya kaurace wa majalisin al-hasan al-basri har abin yau da gobe sai ya zama istilahi duk wanda ya bi ra'ayin shi to ya zama mu'tazili wanda manya-manyan akaidunsu na daga ciki waɗannan abubuwan da aka ambata duk sun ƙaryata su tare da cewa hadisansu hadisai ne mutawatirai tabbatattu sun ce ba a ganin Allah ranar alkiyama sun ce babu ceto ranar alkiyama sun ce babu haudi babu mizani babu ba wanda ya fi taɓewa a matsala ta wato abubuwan da za su faru ranar alkiyama kamar mu'tazila halakakku ne su shi yasa da yawa an samu waɗanda suke ɓatattu daga cikin zindiƙai da suka dinga yi mawa addinin musulunci wato kangarewa daga cikin mu'tazila suka fito to so da haka mu'tazilawa sun saba a wannan matsala to amma dai mu yadda da cewa akwai ceto ranar alkiyama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lil mudhnibin al khati'in fil qiyama zai yi ceton nan ga masu laifi masu yin kuskure ma'ana masu zunubi a ranar gobe alkiyama wanda wannan hadisin da yake ishara wato wanda ya tabbatar da wani nau'i ne daga cikin nau'ukan ceto guda shida da annabi sallallahu alaihi wasallam zai wato ya ambaci ceto ne ga ahlul kaba'ir hadisin abu dawud da tirmidhi cewa shafa'ati li ahlil kaba'ir min ummati annabi ya ce ceto na zai tabbata ga masu aikata manyan zunubai cikin al'ummata wanda Allah ya ga dama ya ba annabi dama ya cece su wannan nau'i ɗaya ne daga cikin nau'uka shida na ceton da annabi sallallahu alaihi wasallam zai babu wanda zai samu albarka ta ceto cikin halittun Allah sama da fiyayyen halitta farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zai yi ceto wadda ita ce a shafa'atul uzma wadda ta fi kowace girma shine ranar alkiyama sai ya lallashi Allah ya yi yabo da jinjina ga Allah sannan a yi hisabi wanda hadisin shafa'a shahararre ne cikin sayuwar bukhari da muslim za ta fi gurin annabi adam gurin annabi nuh gurin annabi ibrahim annabi musa annabi isa karshe dai annabi isa ya ce ku tafi gurin muhammad sallallahu alaihi wasallam a zo a same shi ya miƙe ya ce ana laha ana laha ya ce sai in je in faɗi in yi sujada ƙarƙashin al'arshin allah sai allah ta'ala ya ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya muhammad irfa ra'sak wasal tu'ta washfa tushaffa dago kanka roƙa za a baka nemi ceto fito da alfarma za a yi baka annabi zai dago ya ce ummati ummati to daga kaga daga nan ne Allah zai saurari al'umma amma da Allah yayi fushin da ba wanda ya isa ya tunkare shi hatta mala'iku hatta annabawa baki daya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sannan daga cikin nau'in ash-shafa'atul uzma akwai wanda zai yi shine karo na biyu wanda sai ya je ya kwankwasa kofar aljanna sannan za a bude ta duka 'yan aljannan sun taru amma ba wanda ya isa ya matsa hadisin na musulun ya ce in na je fa'astaftihu in nemi a buɗe min fayakolul khazinu ridwan kenan mai tsaron aljanna sai ya ce wane ne a ƙofa sai in ce muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce bika umirtu allah aftaha li ahadin qablaka dama cewa akai kan na buɗe ma kowa sai ka zo tukunna to sai ya shiga su sayyiduna abubakar sun shiga su mu insha Allah mun shiga sauran al'ummu su ma sai su biyo baya na fata an gane wannan daga bangare na biyu kenan sannan bangare na uku hallau ga yan aljanna akwai waɗanda sakamakon bin sunna da kankame ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da soyayyar da suke wa annabi za su samu ceton a hada su zama da annabi a aljanna rufayya ko rafi' cikin bayin annabi da ya yanta masu mai hidima ya zo ya sami manzan Allah sallallahu alaihi ya ce as'aluka murafaqataka fil janna ina so in zauna tare da kai cikin gidan aljanna sai annabi ya ce a'inni ala nafsika bi kathrati sujud ka taimake ni akan wannan bukatar taka ta hanyar yawan yin sujada kaga abin da dan bid'a ya kasa ganewa in sun tashi sharri da suka saba da suka gada kabiran an kabiri sai su ce ai ahlus sunna ba su yarda da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ƙarya ne waye kuka taba ji yayi bayani cikin su nau'ukan ceto guda shida sai ahlus sunna ibnu hajar ya kawo su a cikin fathul bari da dalilai daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ceton ne wa ke bayarwa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi Abu Huraira ya zo ya tambaye shi ya ce wa ya fi dacewa da samun ceton ka ranar alkiyama sai ya ce man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi kaga da tauhidi ake samun ceton sannan kuma da rufayya ya tambaye shi bai ce mai ba matsala zan cece ka ba cewa ka dage da yawan sallah shine bi kathrati sujudi kaga da ibada da neman kusanci zuwa ga Allah ake samun ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ko mala'ika baya ceton wanda ya ga dama sai wanda Allah ya zaba mishi wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha'u wa yarda Allah ta'ala ya ce man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni wa la tanfa'u shafa'atu 'indahu illa liman adhina lah sai wanda Allah ya ba izini zai yi ceto to da ka wannan nau'i na uku kenan nau'i na hudu daga cikin ceto da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi shine ga waɗanda suka aikata manyan zunubai wanda sun cancanci Allah ya azabtar da su amma Allah zai musu rahma zai musu gafara ta hanyar fifita da daga da ɗaukaka darajar annabi sallallahu alaihi wasallama da bashi damar ya ceto su shine wannan da malam ya ambata cewa shafa'ati li ahli kaba'ir min ummati sa'an nan bayan wannan na biyar ceto da zai ma wasu wanda har an sa su a wuta za a fito da su a kai su aljanna da ceto na annabawa daga ciki akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Sa'id al-Khudri dake cikin Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace bayan kowa ya yi da ceto daga cikin masu ceto shafa'atu shafi'ina sai Allah ta'ala yace shafa'al mala'ika shafa'atil mala'ika wa shafa'an nabiyuna wa shafa'a shuhada'u wa lam yabqa illa arhamur rahimin ya ce annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto shahidai sun yi ceto ko ya ce almu'minun sannan sai ya ce ba wanda ya rage sai mafi tausayin masu tausayi nan ne Allah zai fito duk wanda ke da imani a zuciyar shi daidai da ƙwayar zarra daga cikin wuta a kai shi aljanna to daga nan kuma an rufe kofa daga nan ne za a ce qala khsa'u fiha wala tukallimu daga nan ne za a ce ba wanda zai ƙara ma magana cikin wutar ballantana ya samu damar a fuddo shi kaga an gama fuddo masu imani da tauhidi kenan ceto na shida da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi shine wanda a cikin jahannaman za a sassauta mai azaba wanda mutum ɗaya ne shine Abu Talib Abbas ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin Bukhari amman ka Abu Talib ya baka kariya yayi kaza ya ba abinda zaka taimake shi da shi yace kwarai na taimaka mushi yace an bani damar in roki Allah ya rangwanta mushi azaba za a aje shi a gefen jahannama a ƙinatul khabal ba cikin ƙurya ba za a yi mai takalma biyu na rushin wuta amma ƙwaƙwalwar shi tana tsiyayewa tana fashewa ya ce wa laula ana lakana fi darkil asfali minan na to kaga wannan duka nau'uka ne na ceto da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi amma duka ana nema daga gurin Allah ne to daka akwai ceto na annabawa akwai ceto na manzanni akwai ceto na mala'iku akwai ceto na wasu ayyuka na kirki azumi zai yi ceto alqur'ani zai yi ceto suratul baqara suratu ali imran suratu ainihin almulk duka za su yi ceto ranar gobe alqiyama amma duka sai da izinin Allah subhanahu wataala shahidai za su yi ceto wanda suka mutu a filin daga haka wanda yara ƙananu da suka rasu kafin su balaga idan iyayensu suka yi zurfin haƙuri suka dangana suka samu tawakkali ba su yi raki da kwakwazo ba za a ce ma yaran ku je ku ceto iyayenku ku shiga da su cikin gidan aljanna malam yake cewa fil qiyama wa ala sirati wa yukhrijuhum min jawfi jahannam a saman siradi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama zai yi ceto kuma ya ce thumma yudrabu ala jahannama wa tahullu shafa'a sai ceto ta ainihin wato tabbata anan ne wanda gashi ya cancanta din amma sai annabawa su dinga lallashi suna roƙon Allah ana ba su dama suna ceton wasu daga cikin al'ummun su a fasa sa su cikin jahannama wal sai ke cewa wa ma min nabiyyin illa lahu shafa'a ba wani annabi face yana da ceto wa kadhalika siddiquna wash-shuhada was-salihun hakan nan siddiqai da shahidai da salihan bayi mun ambaci hadisin a baya walillahi ba'da dhalika tafaddulun kathirun fi man yasha bayan waɗannan sun gama ceto Allah yana da falala mai yawa da zai yi ma wanda ya ga dama cikin halittu masu tauhidi ya kai su aljanna wal khuruj minan nari ba'da mahtaraku wa saru fahma a fito mun yi imani da cewa muminai za su fito daga cikin wato jahannama bayan sun kone sun zamanto kamar wani garwashi sun ainihin wato kamar to kamar gawayi shine faham sun zamanto kamar gawayi sun yi bakikirin da izinin Allah za a cece su za a kai su aljanna kamar yadda yake a muslim hadisin Abu Sa'id mun yi ishara zuwa gare shi dazu wal imanu bis sirati ala jahannam da imani da cewa akwai siraɗin da za a sa saman jahannama ya akhudhu siratu man sha Allah siraɗi zai dinga fusgar wanda Allah ya ga dama dan annabi ya siffanta shi da cewa lahu kalalib yana da kugiyoyi da suka za su dinga jan masu laifi zuwa cikin jahannama wa yajuzu man sha Allah wanda Allah ya ga dama kuma ya tsallake wa yasqutu fi jahannama man sha Allah wanda Allah ya ga dama ya fada cikin jahannama shi fa'alul lima yuridu ne wa lahum anwar anwarun ala qadari imanihim mutane suna da haske a saman siradin nan da gwargwadon imaninsu ya tabbata wato ainihin a hadisin Jabir dan Abdullah manzo sallama yace yu'ta kullu insanin minhum munafiqun aw mu'minun nura kowa daga cikin wanda yake musulmai ne a dunkule munafiki ne ko mumini ne za a bashi dai haske ranar alkiyama sannan su dinga bin wannan hasken har zuwa kan gadar jahannama shine siradi yace akwai ƙugiyoyi a jikin wannan siradi suna kamo wanda Allah ya ga dama suna jefawa cikin wuta yace sannan thumma yutfi'u nurul munafiqin sai hasken munafikai sai ya mutu thumma yajuzu almu'minun sannan mu'mini su tsallake to anan ne Allah subhanahu ta'ala ya saukar da fadin Allah ta'ala yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa biaymanihim da cewa yawma yaqulu al munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu nzuruna naqtabis min nurikum munafiki yace da Allah ku dan kallo mu mu dan samu haske sai su ce a duniya ake neman shi sai ku koma can gatse ne za su yi musu yanda munafiki ke ma izgili a duniya a lahira can sai karama to a lokacin ne kafirai za su rurrubta cikin wuta wannan yana cikin bukhari da muslim da munafiki siradin nan shi ma kaga mu'tazila sun musu sun yi musun shi amma shi ma hadisai ne ingantattu tabbatattu suka zo da shi alqur'ani ma yayi ishara wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jifiya Allah ka tsiratar da mu wal'imanu bil'ambiya iwal mala'ika da yin imani da annabawa da mala'iku wanda yana cikin rukunai na imani an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri yin imani da annabawa jumlatan wa tafsila a dunkule ka yadda da waɗanda Allah ya baka labarinsu cewa annabi Musa an bashi at-taura an aika shi zuwa ga banu Isra'il annabi Isa an bashi injila an aika shi ga banu Isra'il annabi dawud an bashi zabura an aika shi ga bani isra'il annabi shu'aib an aika shi zuwa ga mutanen madiyana annabi salih zuwa ga thamudawa annabi hud zuwa ga adawa annabi wato nuh zuwa ga mutanen da aka halaka da tufana kaga wannan tafsilan ne an gane ko kowanne ga abinda aka baka labari akai ka yarda da shi sannan a dunkule da wanda ka sani da wanda baka sani ba ka yadda dai yan aikin Allah ne kuma sun isar da sakon da Allah ya aiko su da shi ba su yaudara ba ba su ha'inci ba kuma su ne mafiya gaskiya da daraja cikin halittun Allah kuma duk abin da suka zo da shi shi kadai ne shiriyar da za a bauta ma Allah da ita a samu tsira wannan dole kai imani da haka hakan nan yin imani da mala'iku wanda Allah ta'ala ya ba mu labarin wasu kamar su mala'ika Jibril kamar su mika'il kamar israfil kamar munkar wa nakir kamar ridwan kamar malik wato mai tsaron aljanna da mai tsaron wuta da ainihin waɗanda suke suna mu'aqaba suna bibiyan aikin bayi da waɗanda suke kiyaye bayi da waɗanda suke ainihin aikawa annabi ko kaima annabi salatin da bayi suka yi mushi inna lillahi mala'ikatan sayyahina yuballighunani an ummati salam sai ga wani jahili zaka je umara ya ce in ka je ka gaishe min da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi da ma kila ba lalle ba ma ya samu tafiya din jirgin kila ya samu matsala ko biza ta ki fitowa amma da kayi salati kayi taslimi mala'ika nan take zai kai wa manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hakan nan akwai mala'ikun da Allah ya wakilta su don isar da sako na wahayi kamar mala'ika jibril akwai masu zuwa ɗaukar ran bayi kwamandan su shine malakul maut akwai mai ainihin wato busa ƙaho shine israfil akwai wa'innan kai imani da su a dunkule Allah ya halicce su da haske ba su taɓa sabon Allah ba wal imanu bi anna aljannata haqqun wan nar haqq yin imani cewa aljanna gaskiya ce wuta ma gaskiya ne ma'ana gaskiya ne akwai su kamar yadda annabi salama ya faɗa a hadisin ubada ibn samit man shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila maryam wa ruhun min wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu allah al jannata ala ma kana min al ithm wal jannatu wan nar makhluqatan wuta da aljanna suna na an halice su to da shi lamarin Allah babu talauci kai ne yanzu sai abu ya faru sannan ka nemi gurin da za ka sai ka aurenka ya tashi ka gina gida sai ka zaɗinka ya faru ka ƙara buɗe shago ko kaza shi Allah ta'ala kafin tashin alƙiyaman ya tanada ma kowa bibbiyu ma aka tanada ma kowa yana da gida aljanna yana da gida a wuta inda kaga ya dan fi ma daɗi sai ka zaɓa amma shi Allah babu talauci cikin lamarin shi aiwa to saboda haka an halicce su aljannatu fis sama'i sabi'a aljanna tana sama ta bakwai wa saqfuha al'arshu al'arshin Allah subhanahu wata'ala shine yake lulluba da ita shi ya rufe ta hadisin bukhari da muslim idza sa'altumullah aljannata fas'aluhu alfirdausa fa innahu a'la aljanna wa awsatu aljanna wa minhu tafjuru anharu aljanna daka wato wannan kenan sai ce wan naru tahta al-ardi as-sabi'a as-sufla ƙasa tana ƙarƙashin ƙasa wato wuta tana ƙarƙashin ƙasa ta bakwai can ƙasa wani hadisi ne na ibnu mas'udin wanda abu sheikh ya fitar da shi cikin al'azama amma dai hadisin yana da ainihin wato cece ku ce wasu malamai suna inganta shi wasu suna raunata shi malam yake cewa wa huma makhluqatani wuta da aljanna duka akwai su raddi ne ga wasu daga cikin falasifa da wasu daga cikin aklaniyuna da suke ganin wutar da aljanna tukun daga baya ne za a yi su amma Allah a cikin labaran da yake bayarwa sai ka ji ya ce uiddat lil muttaqina kaga uiddat fi'l madin an riga an yi tanadin aljanna dan shigan masu takawa wuta aka ce uiddat lil kafirina an tanade ta ne domin waɗanda suke kafirai kuma hadisan da aka aika mala'ika jibril ya je ya ainihin wato dubo wuta bayan an gama halittarta da ya dubo aljanna bayan ya gama halittarta suna tabbatar da dama akwai su da kisar annabi adam alaihi salam na cewa an halicce shi aka sanya shi cikin aljanna shaidan ya zo ya mai wasu wasi aka fuddo shi daga cikin aljanna kuma wannan aljannar ita ce dai aljannar da muke fatan mu shige ta ba wata aljanna ce ta nan duniya kamar yadda wasu malamai na tafsiri suka ambata ba kenan aljanna akwai ta ita ma wuta akwai ta har annabi sallama an nuna mishi wasu jinsi na mutane da aka ake musu wani nau'i na azaba kamar matar da ta daure musa ta hana ta abinci mage ta hana ta abinci ta hana ta abin sha ta ƙi sakinta ta je ta farauta har magen ta mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ga an daure ta da gashin kanta magen tana yagar fuskarta ya ga makomar da mummunan halin da mazinata ke ciki a cikin wuta ya ga masu cin riba yanda ake musu azaba cikin wuta ya ga makaryata yanda ake musu azaba cikin wuta ya ga ainihin masu gulma da cin naman mutane yanda ake musu azaba a cikin wuta wani ya tabbatar da wuta da aljanna akwai su قد علم الله عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها الله يا سن عدد أن الجنة دسوا دسوا زاس شجيتا يا سن عدد أن وتدوا دوا زاس شجيتا كما يندا أينهم وتيتبت كم بخاري دا مسلم وزن الله صلى الله عليه وسلم يتي باين الله يا هل النبي آدم سيقوى سوى نكسو دا غزوري أشياء أساسا يتي زوا إن زن شجر دسوا الجنة ولا أبالي كو أجكينا يقوى شو يتي زن شجر دوا إن وتكم ba ruwana wala ubali har ma wani ya ce fafi mal'amalu ya rasulallah tun da Allah ya ware 'yan wuta ya ware 'yan aljanna to don me za mu danga aiki sai ya ce i'malu fa kullum mu yassaru lima khuliqala ku yi aiki kawai kowa an yassare mushi aikin da aka halicce shi domin shi in Allah ya kai dan aljanna ne sai ga ibada ba ta baka wahala in Allah ya rabon wuta ne mutum sai ga ba zai iya sallah a jami'i ba ba zai iya gaskiya ba ba zai iya rukun amana ba ba zai iya tauhidi ba ba zai iya samun tawakkali ba wal iyadu billah lillahi al'azim malan yake cewa la tafniya ni abadan la tafnaya ni abadan wuta da aljanna har abada ba za su kare ba sabanin wasu daga cikin falasifa da ke da ra'ayin wai wuta da aljanna suna iya karewa بقاؤهما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين ودهر الداهرين وآدم كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل da haka wuta da aljanna suna nan tare da wanzuwar ubangiji subhanahu wataala yanda kasan Allah ta'ala baya ainihin wato ba lokacin da za a ce babu shi haka ya kaddara wuta da aljanna suna nan duk da cewa baka'i na wuta ba irin baka'in Allah subhanahu wataala ba domin su wuta da aljanna suna da mafari shi ko Allah ta'ala ba shi da mafari abadal abidina har abadan abada wa daharar dahirina duk tsawon lokaci da za a dauka annabi adam yana cikin aljannan nan da aka halicce ta wadda ita za ta ci gaba da wanzuwa har abada sai aka fito da shi lokacin da ya saba umarnin Allah wa asa adamu rabbahu faghawa amma da yace thumma jitabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada daga cikin dalilan da ke tabbatar da cewa ita ce dai wannan aljannar fadin annabi Musa fadin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ihtajja adamu Musa annabi Musa da annabi Adam aka yi tattaunawa annabi Musa ya ce ma annabi Adam ya abana khalaqaka Allah ta'ala bi yadai wa askanaka aljannata alfirdaus yace ashqaitana min aljannati wa akhrajtana min aljannati wa ashqaitana kai ne wanda Allah ya halitta da hannun shi kai ne wanda ainihin wato Allah ya sanya a cikin aljanna yasa mala'iku suka yi maka sujada amma me yasa ka saba umarni muka zo duniya muke ta shan wahala annabi Musa ya tuna da azabar da banu Isra'ila suka yi mishi sai annabi Adam ya ce ya Musa ya ce ya kai ɗana Musa kai ne wanda Allah ya rubuta ma attaura da hannun shi mai albarka yayi magana da kai ya daraja ka da haka dan me zaka tuhume ni da abin da Allah ya kaddara mu kafin ya halicci sammai da kasai da shekara dubu hamsin sai manzo Allah sallama yace ihtajja fahtajja adamu Musa fahtajja adamu Musa annabi Adam sai ya ci galaba kan annabi Musa a wannan tattaunawa almuhim dai wannan aljannar ita ce aka zaunar da annabi Adam a cikin ta wal imanu bil masih dajjal daga cikin aqida ta ahlus sunna yin imani da cewa akwai masihud dajjal muna da masih guda biyu akwai masih Isa ibn Maryam akwai masihud dajjal shi almasihu isa ibn maryam ana kiran shi masih li'annahu masaha al-ardh bi qadamai yayi yawo saman duniya da kafafuwan shi domin tallata addini shi kuma almasihu dajjal yani mamsuhul yad mamsuhul ayn al-yumna idan shi ta dama a shafa take ido guda gare shi a'warun Allah zai bashi wasu imkaniyat waɗanda suke masu firgitarwa wanda in ba karfin imani ba ba abin da zai tsare ka daga ruduwa da tafiye shi saboda me zai iya rayar da matacce zai iya ainihin wato kashe wanda yake raye kuma ya tada shi wanda ke kabari ya bugi kabarin ya tashi ya zo da wuta ya zo da aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani annabi ya tsoratar da mutanen shi fitinar dujal ya ce ni ne amma mafi alkhairin annabin da ya ema mutanen shi gargadi daga gare shi ya ce kuma ma bai na khalqi adama ila qiyami sa'ati fitnatun a'zamu min ko akbaru min al-masih dajjal ba wata fitina tun daga halittar annabi adam har zuwa tashin alkiyama da ta kai dujal tashin hankali shi sa aka koyar da rigakafin kare kanka daga sharrin dujal haddar suratul kahfi musamman ayoyi goma na farko addu'o'in nan cikin tahiyya Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal kai ta roƙon Allah ya kare ka daga sharrin shi wa bi nuzuli Isa ibn Maryama da imani da sakkowar Annabi Isa dan Maryam wanda hadisan shi sun kai haddi na mutawatir shi ma yanzilu fa yaqtulu ad-dajjal zai sakko ya kashe dujal a wani guri da ake kira Babulud a yankin kasar Sham a nan annabi isa zai kashe dujal bayan ya kashe dujal sai a ce mai to ga wasu halittu nan bayan da ka iya da su ka ja musulmai ku je ku koye bayan duwatsu wato ya juju da majuju kenan su wannan ba mai iya halaka su sai ubangiji subhanahu wataala zaka sai Allah ya aiko musu wasu tsuntsaye su za su ainihin wato halakar da su wa yatazawwaju annabi isa alaihi salam zai ya aure amma hadisan da suka zo kan annabi isa zai yi aure bayan ya dawo kun san har ya allah ya ɗaga shi sama bai yi aure ba bai yi aure ba to bayan ya dawo wasu hadisai sun zo cewa annabi isa zai yi aure a dawowar shi ɗin nan da zai yi a alamomi na tashin alkiyama amma hadisan da suka zo da haka ibn al-jawzi cikin al-ilalul mutanahiya yace hadisai ne wanda la tasihu ba su inganta ba wa yusalli khalfa al-qa'im min ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma zai yi sallah a bayan mahadi shine al-qa'im wanda zai tsaida dokar Allah ta'ala wanda shi wannan mahadi daga cikin zuri'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake hadisan shi suna da yawa musamman hadisin jabir ibn abdullah wanda yake cikin bukhari ya tabbatar da cewa annabi isa zai bi mahadi sallah wanda ke nuna ashe ya halatta wanda ke ƙasa a gurin daraja ya zama limami ga wanda ya fi shi da annabi isa ya fi mahadi daraja waya mutu annabi isa zai bar duniya bayan ya kashe dujal ya kubutar da mutane daga sharrin ya juju da majuju wa ya difinuhul musulmun musulmai za su ainihin wato burne shi hadisi cikin ahmad da abu dawud da isnadi ingantacce hadisin abu huraira wal imanu bi anna al imana qawlun wa amalun وعمل وقول ونية وإصابة يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء da yin imani da cewa imani magana ce da aiki da kuma aiki da magana wato amalul qalbi wa yani wa qaulul qalb wa amalul qalbi wa qaulul wa qaulul qalbi wa amalul jawarih aikin zuciya da maganar zuci. hakan nan ƙudurin zuciya da aikin gabbai shine suke haɗewa sai su ce abu uku ne imani kaulun wa amalun wa i'tiqad magana da aiki da i'tiqadi kuma nan raddi ne malam yake wa murji'a akwai wasu yan bid'a masu suna murji'a wanda su suna ganin imani baya shiga cikin aiki baya shiga cikin musammal iman imani daban aiki daban wannan kuma alqur'ani ya musu martani a lokacin da aka yi hijira zuwa madina ana fuskantar ɗakin ka'aba sai aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci albaitul maqdis yana fuskantar baitul maqdis ma'ana gurin ibada sai wasu musulmai suka rasu a wannan lokacin sai Allah ya saukar da aya cewa qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al masjidil haram wato da aka je madina baitul maqdis ake kallo sai bayan wasu musahabbai sun yi sallah ba su fuskanci alƙibla ta makka ba baitul maqdis suke fuskanta domin ita ce alƙiblatul ula a madina sai aya ta sauka cewa a fuskanci ɗakin ka'aba sai yan uwansu da abokanansu hakan ke musu ciwo cewa to yan uwanmu da suka rasu suna fuskantar albaitul maqdis ya za a yi da wannan sallah tasu sai Allah ya saukar da aya wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah bai kasance mai tozarta imaninku ba iman a gurin sallah yake ne kuma kaga sallah aiki ce ashe aiki yana shiga cikin me cikin imani shi yasa ma hadithin shu'ab al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha an tariq wal haya'u shu'batun min al-iman ya hada abu uku ya kira su imani yace fadin la ilaha illa Allah shine mafi kololuwar daraja ta imani mafi karancin aikin imani kaga wani abu da zai iya cutarwa ka ɗauke shi daga saman hanya kaga aiki ne sannan sai ce kunya wani kaso ne na imani kuma kunya ai kaga a zuci take kake nan dukkan su suna shiga cikin ainihin wato imani sai ce wa qaulun wa niyyatun wa isaba magana da niyya da aiki na daidai isabatu sunna yake nufi abusa ai aikin bisa sunna yazidu wa yankusu kuma imanin yana karuwa yana raguwa shi ma wannan raddi ne ga murji'a suna ganin imani wata daskararriyar jauhara ce ba ta karban ƙari ba ta karban ragi cikinsu akwai firak masu yawa akwai ma gulatul murji'a wanda suke ganin cewa kur da babu da mutum zai zagi Allah inda ya ce shi musulmi ne yana nan a musulmin shi daga wannan halakakku ne wannan sun kai haddi na kafirci dan sun karyata ma'lumun min addini bi darura wanda ya zagi Allah ko ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi jahilcin musulmai ma ya san wannan yayi ridda to sai suka kore suka ce tunda dai suka kawo wani kiyasi wanda yake dahibi rusashe suka ce ai da musul da kafiri zai yi sallah misali Allah ba zai karba ba saboda me la yadurru ma'al kufri la tadurru ma'al kufri ta'a la tanfa'u ma'al kufri ta'a biyayya ba ta ai ba ta amfani tare da kafirci sai suka ce to tunda haka ne bil aks la yadurru ma'al islami kufur aw ma'asiya dan mutun ya saba ma Allah inda mumini ne to hakan ba zai taba imanin shi to su kuma sai suka saba mawa khawarij da mu'tazila khawarij da mu'tazila sai suka wuce iyaka su ake kira wa'idiyya su suka ce duk wanda ya saba ma Allah kawai ya kafirta duk wanda ya aikata babban laifi ya kafirta kai suka ce ma wanda ya saba ma ra'ayinsu ya kafirta shi yasa suka kafirtar da sayyiduna ali suka kafirtar da amr ibn al-as suka kafirtar da salman al-farisi abu musa al-ash'ari yafu suka kafirtar da ahlu yani as-siffin wal jamal su talha da az-zubair hadda ummuna aisha wal iyad billah suka ce duk kafirai suka ce saboda sun yadda da hukuncin wani wanda ba Allah ba dan an sa al-hakaman sune amr ibn al-as da abu musa al-ash'ari su yi sulhu tsakanin muawiya da sayyiduna ali suka ce inil hukmu illa lillah sai su jawo aya ba su san ma'anarta ba to su suka wuce iyaka suka murji'a sai suka yi sakaci ahli sunna sai suka tsaya tsaka-tsaki suka ce mutumin da ya aikata babban laifi bai kafurta ba amma dai ana jiye mai tsoron azabar Allah ba za mu hukuncin cewa shi dan wuta ne ko dan aljanna ba yana karkashin ganin daman Allah in ya ga dama ya gafarta mishi in ya ga dama ya mai azaba in an mai azaba ya cancance ta in an gafarta mishi rahmar Allah mai fadi ce ba ma shiga cikin lamarin ubangiji subhanahu wata'ala da ikon shi da haka sai yake cewa yana karuwa yana raguwa yana karuwa yanda Allah ya ga dama imanin mutum ya karu kamar yanda kaji ya faɗa kan wasu bayin Allah cewa imanin su yana karuwa wadanda yake cewa wallazina hatadaw zadahum hudan wa atahum taqawahum wanda suka suka nemi shari'a sai Allah ya kara musu shari'a ya ba su takawa wanda shari'ar nan ita ce imani innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi Allah ya ce mu'minan kirki sune wanda suka yi imani da Allah da manzansa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun in ana karanta musu ayoyin Allah sai hakan ya kara musu imani idan al-imanu yazid sannan imani yana raguwa gashi yace la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min idan al-iman yanqus yana karuwa kuma yana raguwa kai yace hatta la yabqa minhu shay'un har ya zama imanin babu komi a cikin sa ibnu khatal da sahabi ne amma sai yayi ridda yake batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace a kashe shi a fathu makka yace koda kun ganshi a jikin labulan ka'aba kuma haka akai duk da wanda ya je jikin ka'aba ya samu aminci amma shi saboda kafircin shi mai hadari ne aka ce ibnu khatal muta'alliqun bi astaril ka'aba ya rasulullah ga ibnu khatal da ya kankame labulan ka'aba yana neman kariya annabi yace uqtuluhu ku kashe shi ashe imani yana raguwa har ya zama babu shi kwata-kwata wanda wannan wannan akwai magana ta ainihin wato ibnu uyayna yahya wato ainihin sufyan ibnu uyayna al-kufi yake cewa imani yana karuwa imani yana raguwa dan uwan shi ibrahim wani yaro ne matashi sai yace mishi haba ya aba muhammad la taqul yanqusu kakkace mana imani yana raguwa ya zai a ce yana raguwa fa ghadiba sai sufyan ya bata rai ran shi ya baci ya ce mushi uskuti ya sabi yi mun shiru ya kai yaro karami ba ka san komi ba ya ce bal yankusu hatta la ya baka min mushayi ya ce wallahi imani yana raguwa har ya zamanto babu komi cikin shi an ruwaito makamancin wannan magana daga al'imamu shafi'i shi ma kamar yadda ibn kathirin ya nakalto ijma'in malamai kan imani yana karuwa kuma yana raguwa kuma yana shiga cikin aqida da aiki da cikin magana wannan ijma'i ne na malaman duniya murji'a ne kadai suka saba wanda shi kuma dan bid'a ba itibari da shi cikin kullu ijma'i na fata an gane wannan daka imani yana raguwa da zaka makanka adalci kai da kanka ka san akwai sanda zaka ji imanin ka ya hauko wani lokacin ka ji ya sauka kamar rezo ne hawa da sauka ne haka annabi ya gaya mawa hanzala hanzala abakar ya tadda shi yana ta kuka dukkan sahabbai ne radiyallahu anhu yace mai me ya faru yace nafaqa hanzalatu cikin riyadu ma akwai hadisi yace na hanzala ya zama munafiki yace kaifa zalik me ya faru yace in muka je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yudhakkiruna bil jannati wan nar ka anna ra'yul ayn in yana ba mu labarin wuta da aljanna kamar muna gani da idan sai mu zama na kirki yace amma in muka dawo gida muka shiga cikin iyalai da dukiyoyin mu sai mu mance da yawa daga cikin abubuwan da annabi ke gaya mana abakar ya ce ato ai ba kai kaɗai ne munafukin ba in haka ne munafukan da yawa gane ku ai wanda yake mai na kusa da Allah ya fi jin cewa yana saba ma Allah da sai suka tafi gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ba shi labari gashi gashi abin da ya faru sai annabi sallallahu ya ce ma handala al-imanu sa'atan fa sa'a imani lokaci bayan lokaci wata ranka je ka wani mumini wani tabi'i tabi'i ma haka an gane ko ka je ka kala su wani ibn al-hasan al-basri ko wani ibn sirin amma aka samu akasi sai ka ji ka wani algungumu algungu wani kuddaru kuddaru ga an yi wani fotokofin kuddaru mara mutunci to an shar'anta maka abu biyu godiya ga Allah da kuma tuba da komawa zuwa ga Allah a lokacin da ka ji ka kan abin da Allah yake so sai ka gode ma Allah kan wannan ni'imar in ka gode mai sai ya tabbatar da kai akai ya ƙara maka shari'a a san da ka ji ka kauce hanya yau ai dama ba mala'ika ba ne kai dole za ka saba ma Allah to sai ka nemi gafarar Allah kuma ka tuba ka gyara in kai hakan ma ƙara kusanci za ka yi zuwa ga Allah don shi mai tausayi ne mai jin kai ne kuma shi ƙabilu taubate mai karɓar tuba ne Allah ka karɓi tuban wa khairu hadhihi al-ummati ba'da wafati nabiyha Abu Bakr wa umara wa uthman wannan sabuwar magana ne bari mu juya kenan kar ya tsawo na dauka na farko ko insha Allah